الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والسنة ومن علينا بإرسال رسوله أفضل منا أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحق المبين شرع لعباده الدين أوجب على الخلق التمسك بما شرع واتباع رسله أجمع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه خير خلق الله أجمعين أوجب الله تعالى طاعته لحصول الهدى وإن تطيعوه تهتدوا فمن رام الهدى في غير اتباعه ضل وخسر اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه اتقوه في دينكم فما لكم من سبب يوصلكم إليه إلا تقواه اتقوه في سنة نبيكم واصبروا عليها تفلحوا واتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا عباد الله أن دين الله تعالى الذي ينجي العبد يوم القيامة إنما هو الدين الذي شرعه في كتابه أو أنزله على أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إنه الدين الحق وما خالفه أو ناوأه فهو باطل إنه دين الاتباع والاقتفاء بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالف وما خالفه فهو دين الابتداء والخسران إنه دين السماحة واليسر وما خالفه فهو عسير فاحرصوا عباد الله على اتباع السنة والكتاب فلا دين إلا ما جاء به الرسول ولا هدى إلا في طاعته يقول المولى جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فطريقه صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم وسبيله هو النهج القويم قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ويقول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الدين عباد الله هو اتباع ما نزل فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو نفسه مأمور باتباع ما أنزل إليه ومنهي من اتباع هوى الناس يقول تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga musulunci da sunna kuma ya mana baiwa ta hanyar aiko manzansa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wannan baiwa ita ce baiwa mafi girma aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam muna godiya ga Allah muna yabo gare shi muna kuma tuba zuwa gare shi muna neman gafararsa mun shaida da cewa babu abin da ya cancanta abauta masa sai shi kadai lalle shi ne alhaƙul mubin gaskiya wadda take mabayyaniya ya shar'anta wa bayinsa addini kuma ya wajabta wa dukkan halitta su bi abin da ya shar'anta kuma su bi manzanninsa baki ɗaya ya gaya mana a cikin alƙur'ani cewa ya shar'anta muku wani abu na addini irin abin da ya wasiyarsa da annabi Nuhu da kuma abin da muka yi wahayi zuwa gare ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da muka yi wasiya da shi ga annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa alaihi salatu wassalam menene umarnin da Allah yayi an aqimu din ku tsaye da addini wala ta tafarraqu fihi kada ku rarraba a cikinsa kowa ya ba abin da ya ga dama dole a tsaya akan abin da Allah ya aiko annabawa da shi annabin ƙarshe kuwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dole ne a bi shi duk wanda ya ƙi sa to tabbas ba zai shiga aljanna ba muna shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa shi ne badaɗinsa kuma zaɓaɓɓen halitta shi ne amintaccensa a kan wahayi ya zaɓe shi yana saukar da wahayi gare shi shi ne fiyayye kuma zaɓaɓɓe a cikin halittar Allah baki ɗaya Allah maɗaukaki ya wajabta mana mi masa da'a in muna son shiriya duk wanda yake so ya zama shiryayye akan hanya to ya da'a ga ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya nemi shiriya a wata hanya ba tasa ba to hakika ya bata kuma ya taɓe ya yi hasara salatin Allah da sallama su tabbata gare shi da sahabbansa da kuma dukkan wanda suka bi hanyarsa bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ku kiyaye shi ku ji tsoron Allah a addininku babu abin da ya fi tsada a rayuwarku irin addininku duniya baki ɗayanta da gidajen da ke cikinta da matsayin da ke cikinta da abin da za a ci da abin da za a sha da abin da za a hau dukkaninsu ba su kai darajar addini a wurinka ba ya kai bawan Allah da addini za ka shiga aljanna a hasararsa kuma za ka shiga wuta Allah ya tsaye babu wata hanya da za ta sadar da ku zuwa ga Allah in ba tsoron Allah da bin dokokinsa ba ku ji tsoron Allah har yanzu dangane da sunnar annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi haƙuri a kanta ku bi ta duk tsangwama kada ku fasa bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk zagi duk raɗa sunaye ku tsaya akan tafarkin ma'aiki wallahi shi kadai shine shirya duk hanyar da ba tasa ba na rantse da Allah bata ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah kada ku mutu sai face kuna musulmi bayan haka ya ku bayan Allah ku sani cewa addinin da bawa zai tsira gobe kiyama a sababinsa to shine addinin musulunci shine addinin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi wanda zaka buɗe alkur'ani ka ganshi a ciki wanda kuma zaka buɗe hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka ganshi a ciki duk abin da ba a cikin wannan wurin yake ba to ba shi ne addinin da Allah ya aiko ba ko da dukkan duniya ta taru a kansa da kuma ganin cewa abu ne mai kyau lalle addini na gaskiya shine wannan wanda duk ya saba ko dukkan addinin da ya saba masa kuwa ko ya gaba da shi to addini ne na baka kuma karkacewa ce wannan addini shine addinin biyayya da koyi haka asalin musulunci yake a yi biyayya abin da ka samu ka bi kuma sannan a yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sallah irin tasa a yi azumi irin nasa abin da ya zo da shi shine addini duk abin da bai zo da shi bakwato ba addini ba ne addinin musulunci ya cika tun a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ba aikinsu ba ne su ƙirƙiri asalin addini babu wanda za a bi don ganin girmansa domin duk girmansa bai kai girman manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba wa wannan addinin shine addinin ibtida'i addinin kirkira da kuma taɓewa da halaka wannan musuluncin shine addinin as-samahatu wal yusr sauki da rangome addini ne mai sauki babu wahala a cikin sa shi yasa duk abin da ya saba masa sai ka samu wahala a cikin sa da azabtarwa da wahala ta dukiya da wahala ta jiki amma addinin musulunci addini ne mai sauki saboda wa ya zo da shi annabin rahama ne wanda ya fi kowa tausayi a cikin halitta don haka ya bayin Allah a yi kwaɗayi sosai wajen bin sunnar Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bin alkur'ani babu addini sai abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi babu shiriya sai a da'a gare shi Allah ne ya faɗa ga shi Allah madaukaki yana faɗi a suratun nur aya ta hamsin da hudu yana cewa wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi shi manzo to za ku shirya wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin ba a wajabtawa manzo komai ba sai isarwa umarnin daga Allah yake addinin daga Allah yake ba a ɗora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai ba illa ya isar ya ce ga addinin Allah ku bi wanda duk ya bi wani abu wanda ba shi ba kuwa to lalle Allah bai aiko da shi ba Allah bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo irin wannan addini ba don haka hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya madaidaiciya ihdinas siratal mustaqim da muke karanta a qur'ani to ita ce hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma tafarkinsa da gwadabansa wanda Allah ya ƙaga masa ya ɗora shi a kai shi ne wannan musuluncin Allah maɗaukaki yana faɗi wa annan haza sirati mustaqiman fattabi'u kuma cewa wannan hanyar ita ce hanya ta ashe kenan Allah ya gaya mana yana da hanya fattabi'uhu kuma ya umarce mu mu bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi zambiyoyi hanyoyi tafarki daban-daban da wasu suka kaga ba wanda Allah ya aiko ba ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba in kun yi haka fatafarraqa bikum an sabili za su raba ku da hanyar Allah ya kai bawon Allah ka jizance kuru-kuru Allah yana da hanya manzon Allah yana da hanya duk hanyar da ba wannan ba to ba ta Allah bace ba ta manzon Allah bace kuma in ka bi ta za ta raba ka da ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen wannan sai Allah ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan an muku wannan wasiya ne Allah ya ne muku wannan wasiya ne ko kwa samu takawa ku bi Allah ku bi dokokinsa Allah ka tabbatar da mu akan tafarki sannan Allah madaukaki yana umartar mu wama atakumur rasulu duk abin da manzon yazo muku da shi fakuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini ko bai zo da shi ba lalle ya zo da shi to abin da ya zo da shi shi zaka rike inji Allah wama nahakum anhu fantahu abin da ya hana ku ku hanu in ya ce ban da kaza to ban da kaza shi ne ya ce alaikum bi sunnati don haka ka bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdathatil umur kada ku bi fararrun abubuwa bid'o'i kirkirarru annabi ne yace kar a bi su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya bayin Allah addini shine abin da Allah ya saukar kai ba iya wannan ba shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya bi abin da aka saukar masa yana nan a cikin alkur'ani ba magana ce ta sabani da bin son zuciya ba buɗe alkur'ani ka karanta Allah madaukaki yana cewa wattabi ma ma uhiya ilaik yace ittabi ma uhiya ilaik ka bi abin da aka yi maka wahayi aka yi wahayinsa zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka ka gani ashe shari'a daga ina take zuwa min rabbika ba daga wani mutum ba a'a daga Allah an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bi abin da aka saukar daga ubangijinsa la ilaha illa hu babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi Allah shi kadai sai ya ce wa a'rid anil mushriki ka kau da kai daga mushrikai da abin da suka faɗa ka da dame ka kawai ka bi abin da aka aiko ka aka saukar maka Allah madaukaki har yanzu yana cewa falizalika fad'u zuwa ga wannan hanyar zaka yi kira bayan yayi magana akan tauhidi sai ce falizalika fad'u kai kira zuwa ga wannan abin da aka ambata na tauhidi wastaqim ka tsaya a hanya kama umirta irin yadda aka umarce ka waye mai umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi kadai to shi ma gashi an ce ya tsaya ya bi abin da aka umarce shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyarsu mutane suna da son zuciya musamman an zo ga addini kowa da abin da ya ga dama wannan ya bi kaza wannan ya bi kaza wannan ya bi kaza to annabin Allah sallallahu Allah ya umarce shi ya bi abin da aka saukar masa a cikin alkur'ani kuma ya bi ba akan wata hanya yake ba hanyar daidai yake hanyar da Allah ya dora shi kuma ita ce hanyar da ya kira dukkan al'umma su zo su bi sannan Allah a suratu aljasiya yana cewa thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri sannan muka ɗora ka akan shari'a akan hanya asalin kalmar shari'a ita ce hanya sannan muka ɗora ka akan hanya akan tafarki fattabi'ha ka bi ta wannan hanyar da muka ɗora ka akai in ji Allah wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kar ka bi hanyar waɗanda ba su da ilimi kar ka bi hanyar jahilai kar ka bi hanyar waɗanda ba su san hakikanin abin da aka aiko ka da shi ba mu ma kuma mun gani manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu bi Allah mu kuma bi shi shi domin in ba abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wallahi babu shiriya wallahi kuma babu shiga aljanna duk wanda ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi shi ba yana tsammanin yana kan wata hanya ta lada alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya zo da wannan hanya ba to ya tabe yayi asara kuma gobe kiyama zai yi nadama tabbace babu kokonto akan wannan Allah ya umarce mu mu bi shi mu bi abin da ya saukar kuma mu bi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ga mu Allah ya dawo da mu kamar yadda kowace shekara wannan lamari yakan zagayo kuma a kowane lokaci akan samu wasu watanni wasu kwanaki da suke da alaka da wata ibada da Allah ya shar'anta mana a bakin manzansa sallallahu alaihi sallam. watan muharram shine watan farko a lissafin watannin hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallam. makon da ya gabata mun yi magana a kansa a cikinsa akwai wannan yini da muke ciki yau shine wunin goma ga wannan wata na al-muharram wanda ake kira ranar ashura a ranar ashura duk lokacin da ta dawo sai kaga musulmi hankalinsu ya rarraba kowa yana kawo ra'ayinsa wannan yana da wani ilimi wannan ma yana da wani ilimi wannan yana bin hanyar da ya saba ko ya tashi a kanta wannan ma yana bin hanyar da ya tashi ko ya saba a kanta menene abin da zai hada mu shine abin da Allah ya yi umarni da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da shi don haka in irin wannan lokaci ya zo da kuma kowace ibada ma bawon Allah wajibinka ne ka yi tambaya wai a wannan irin lokaci mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo mana da shi mu yi a sunan addini mutane saboda nisa daga karantarwar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam sun koma suna zaɓi sanka ko yana bin son zuciya ga abu a rubuce a alkur'ani ga abu a rubuce a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko saboda karancin karantarwar malamai ko saboda yawaitar maganganun karkatattun malamai waɗanda suke ɗora mutane akan son zuciya da bautar da mutane gare su maimakon su ɗora mutane akan tafarkin ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa mutane suka ɓace da yawa suka karkace kowa ke bin son zuciyarsa menene abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana in irin wannan rana ta zo ya umarce mu da mu yi azumi shi ya yi azumin ranar ashura kuma ya umarce mu in dai ka duba hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na maganarsa da aikinsa to abinda za ka samu kenan ya aikata ya yi umarni da yi umarni a rika zagaye gari ana bakin ciki da bakaken kaya ana la'antar mutanen kirki a la'anci abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da firkansa da waɗanda suka fara imani a wannan al'umma ana tsine musu cewa rana ta zagayo saboda ta dace da ranar da aka kashe Husaini dan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma kisan Ali Abubakar ba shi da hannu kisan Husaini Abubakar ba shi da hannu kisan Husaini Umar da Uthman ba su da hannu amma an saka ji masu wannan irin addinin suna la'anta suna zagin su kuma ana barin wannan abu yana wucewa ana ganin ai shi ma wani ra'ayin ne al'umma tana ruduwa da jahilci an bar karatu an bar ilimi kowa abin da ya ga dama yake aikatawa wannan abu ne da wajibi malamai su yi inkarinsa kuma su fito da hasken sunna su ilmantar da mutane malam ibn kathir yana ambatawa a cikin albidaya wan nihaya yana cewa fa kullu muslimin duk wani musulmi yanbaghi lahu ya kamata gare shi an yi huzinahu qatluhu ya zama kisan Husaini ya bata masa rai na'am azzalumai ne suka kashe sayyidina Husaini dan Ali duk malaman duniya sun yadda da haka ba su yadda da kisan ba babu wani malami a musulunci da ya yadda da abin da aka yi wa sayyidina Husaini don haka a zo ana ɗaukar cewa waɗanda suke wannan yawon su kaɗai su ne masu son Husaini duk wanda baya wannan makiyi ne ga Husaini wannan zalunci ne ba a yi zalunci irinsa ba za ka karka shiga wannan ruɗanin ka koma ka san addininka malam ibnu kasir yake cewa wajibi ne ya kamata duk mutum musulmi kisan Husaini ya bata masa rai ya sa shi bakin ciki فإنه من سادات المسلمين domin ko sayyidina Hussein yana cikin shugabannin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da shi da yayansa Hassan cewa su biyun nan su ne shugabannin samarin aljanna gobe kiyama kuma suna cikin malamai masu ilimi kuma ‘ya'ya ne ga ‘yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce mafificiya a ‘ya'yansa kuma mutum ne mai bauta mutum ne gwarzo mutum ne mai kyauta amma kuma abubuwan da masu bin addinin shi'a suke yi na bayyana raki da kuka da yankan jiki wai jini ya zubo irin yadda wai husaini shi ma ya zub da jini da makamantan irin waɗannan wanda mafi yawa in ji malam ibnu kasir yace mafi yawa ma riya ce ana yi ne don riya don kuma a ɓata ran wasu yace wa qad kana abuhu afdal minhu yace mahaifinsa sayyidina aliyu ya fi husaini daraja ko akwai mai kokonton wannan sayyidina aliyu ya fi husaini ɗansa to an kashe shi shi ma ya fito ran goma sha bakwai ga watan ramadana sayyidina aliyu ya fito da asuba za shi masallaci abdurrahman ibn muljim almuradi ɗaya daga cikin khawarijawa masu bin hanyar tafarkin kafirta mutane da kuma kashe su ya zo ya kashe sayyidina aliyu amma bayansa babu wani malami sauran sahabban da suka rage babu wanda ya ce in wannan rana ta zagayo a rika fita ana biki ana bakin ciki ana la'anta ana zage-zage babu wanda ya wa aliyu wannan me yasa ake wa husaini ba ai wa aliyu ba sayyidina usman wannan dizzancan na malam ibnu kathir ne a cikin albidaya wan nihaya yace ga sayyidina usman ya fi aliyu daraja alal aqalla agun ahlus sunnah ya rasu yankan rago aka shiga aka yi masa daga jijiya zuwa jijiya haka kawarijawan dai suka kashe sayidina Uthman har yau din nan babu wanda ya sanya ranar mutuwar Uthman radiyallahu anhu in ta zagayo a yi biki ko kuma a rika bacin rai sayidina Umar ya fi Uthman ya fi Aliyu yana sallah wani daga cikin bayi kafirai ba farise ba majuse ya shigo masallaci ya tattace shi da wuka sau shida ya farka masa ciki sai umar fa da kake ji a masallaci yana sallah a kashe shi waɗannan mutanen su ne masu wannan aiki amma bayan rasuwarsa shi ma ba a samu wanda yayi institutin a addinin musulunci cewa a rika biki ana bata rai da sauransu da sauransu sayyidina abubakar haka ya rasu kai wanda ya fi kowa daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ranar goma sha biyu ga watan rabi'in al'awwal kowa ya san wannan rana amma ba a taɓa yin irin wannan biki ana zagaye gari saboda me ka san dalili sayyidina husain radiyallahu ta'ala anhu me yasa masu shi'a suka damu da yi masa wannan saboda shi wadda ta haife shi matar Husaini matar na'am wadda ta haife matarsa wadda sayyidina Umar ya bashi ya aura yar sarkin Farisa ce ita ta haifa masa ƴaƴansa Zainul Abidin bayan zainul abidin shi kuma ya haifi albaqir albaqir ya haifi ja'far sadiq har zuwa ƙarshe wanda 'yar sarkin farisa ce wannan shine dalilin da yasa masu shi'a suka mai da hankali akan wannan saboda alaka da farisa wato iran duka abin zancen siyasa ne ba zancen addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba malin ibnu kathir ya ci gaba ya kawo har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai akwai wanda ya cancanta ai masa wani abu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani musulmi da ya dauki ranar rasuwarsa a matsayin rana ce ko ta bakin ciki ko kuma ta farin ciki amma ranar kisan Husaini da Allah ya jarrabu musulmi ya sa ta dace da ranar Ashura sai aka mai da ita kai ka ɗauka addinin musuluncin ya juye gaba ɗaya na Husaini ne kuma ba haka ba addinin musulunci na Allah ne addinin musulunci an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi ne kuma shi ne shugaban baitin da ake cewa ahlul baiti idan aliyu da jikokinsa da 'ya'yansa su ne ahalil baiti kuma wannan kowa ya yadda to wane ne shugaban baiti shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga duk wanda ya riko da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibadatan wa aqidatan wannan shine mutumin da yake kan tafarki ya kai musulmi ka lazumci hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam addini ya riga ya cika tun yana da rai bari in karasa mana wannan magana da wani abu da ke cikin littattafan malaman shi'a da kansu sun bayyana cewa lalle shugabannin a imma musamman sayidina aliyu ya yi umarni in ranar ashura ta zo to azumi ake yi ba wani abu ba abu ja'afar at-tusi ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a ma'abucin littafin tahzibul ahkam da kuma al-istirsab ya ruwaito a littafinsa daga abil hasan daga aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya ce sumu al-ashura ku yi azumin ashura at-tasi wal ashir ku yi ranar tara ga wata ku yi ranar goma ga wata fa innahu yukaffiru dhunuba sanatin domin wannan yana kankare wannan azumin yana kankare zunuban shekara guda in ji aliyu kuma a cikin littafin shi'a a cikin littafin tahzibul ahkam juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in da tara hakanan al-istirsar juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da talatin da hudu hakanan shi dai abu ja'far tsusi ya ruwaito daga abil hasan cewa ya ce صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء من ذن الله صلى الله عليه وسلم duk wannan a cikin littafan waɗannan masu bi wato bi suna la'antar magabata kuma suna bin wannan hanyoyi na bata Allah ya tsare mu haka nan kuma kishiyar haka ƙirƙirar cika ciki da murna a ranar nan nasibawa masu gaba da ahlul baiti a siyasa zamanin marwaniya su suka girgiri wannan to ita ma bid'a ce waccan bid'a ce wannan bid'a ce ina sunna a bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai azumi ranar ashura da tasu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadar mu wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك Allah ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ka tsare mu ka ɗora mu akan hanya hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne fiyayyen halitta shi aka yi wa wahayi addininsa Allah ka ɗora mu a kansa har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka raba mu da bidi'o'i masu tsada masu azaba Allah ka ɗora mu akan sunna mai sauƙi kuma mai hujja ya Allah ka karɓi rayukanmu akan tafarkin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka shiryar da al'ummar ma'aiki duk wanda ya bata ya karkace Allah ka dawo da shi kan tafarki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukum